إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شاء ترى جوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا جبوا إيدا دريه إيدا قوم شاء ترى wanda ya daidai da sha uku ga watan Julai 1998 a Shekul Muhaddis al'allamatun Nihrir al-faqihu salafi Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani hafizahullahu ya ce al-wahida wal khamsun bid'a ta hamsin da ɗaya ba mu gushe ba muna karatu a cikin wannan littafi nashi ahkamul jana'iz wa bid'uha to yana daga cikin abubuwan da yake karantar da mu yanzu bayani akan bid'o'i dangane da likkafani da kuma bidi'o'i waɗanda suka shigo cikin ɗaukar gawa zuwa fita da ita har zuwa sallah zuwa makabarta to sai ce bid'a ta hamsin da ɗaya al-ibba'u fi sayri biha jinkiri wajen yin tafiya da gawa wannan bid'a ne a rinka tafiya laƙaƙaf laƙaƙaf laƙaƙaf laƙaƙaf yayin da aka ɗauki gawa to wannan bid'a ne shari'ar musulunci ta hana yace ka duba littafin al-ba'isu li abi shama littafin al-ba'isu ala inkaril bida'i wal hawadith na abu shama a shafi na hamsin da ɗaya da shafi na sittin da bakwai wa zadal mi'ad da littafin zadal mi'ad na al'allamatu abu abdullahi ibn al-qayyim al-jawziya a mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da casa'in da tara wal amra bil ittiba'i da kuma littafin al'amru bil ittiba'i shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya a siyuti ya ce na babban malami al-imamu abdurrahman siyuti allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu الثانية والخمسون بدعة همسن دبيو الشيخ المحدث العلامة الأثري محمد ناصر الدين الألباني وحفظه الله يتي التزاهم على النعش cincirindo a jikin gawa a jikin makara ma'ana makara a je a yi cincirindo kowa ya ce sai ya ɗora hannun shi a jikinta tare da cewa masu ɗauke da ita na ɗauke da ita amma sai wannan ya ɗan makala hannun shi wannan ya makala hannun shi to yin haka shine abin da ake nufi da bid'a in ba haka ba amma gawa ana son an ɗauke ta ya zama kun yi rukuni kuna tafe tare da ita haka wasu ko suna gabanta wasu suna bayanta wasu suna dama da ita wasu suna hagu da ita babu laifi tare da cewa mun karanto a can baya cewa abin da aka fi so shine a tasa gawa a gaba sabanin abin da mutane ake gaya musu domin rakiya ne annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma cewa ya ittabi'ul janaza ku bi gawa to saboda haka aka ce an fi so amma wasu sun kasance a gaba wasu a baya wasu a dama wasu a hagu babu laifi akan haka amma dai zama ana kusa da ita to ana kusa da ita ba lallai kowa yake sai ya makala hannun shi a jikinta ba a bar masu ɗauke da ita suna ɗauke da ita in sun gaji wasu su sauya wasu su karɓa to yace wannan cincirin da ake alan na'ashi a wurin makara an na'ash shine ainihin makara to yake bid'a ne ka duba littafin al-muhalla libni hazmi a cikin juz'i na biyar shafi na ɗari ɗaya da saba'in da takwas gashi a ƙasa ya ce sun marawa an ƙatadata sa'an nan sai shi ibnu hazmin ya ruwaito asari daga katada katadatu ya ce shahidtu jinazatan fiha abu siwari na je wurin wata jana'iza wadda akwai wani babban malamin fikihu sunan shi abu siwar huwa huraisu ibn hassan sunan shi huraisu dan hassan abu siwar alkunya shi ce don yana cikin sunna dama a rinka maka alkunya da babban ɗanka a baban wane baban wane yana cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama mata ma haka a rinka ce mata babar wanci babar wanci wannan yana cikin sunna a cikin shari'ar musulunci babban da kuma da shi ake maka ko babban yakka al'adawi wanda yake dan kabila adawi ne fazdahamu ala sariri katada yake sai mutane suka yi cincirindo a wurin makara faqala abu siwari sai wannan babban malami abu siwari yace atarawna haula'i afdala aw ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallama jama'a kuna ganin waɗannan da suka cincirin do suka daddafe makaran nan su suka fi falala ko ka sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kana rajulu minhum to su dai sahabbai su suka fi falala to su sahabbai mutum ya kasance daga cikin su idza ra'a mahmalan hamala in ya ga wurin dauka inda zai kama ya dauki gawa sai ya dauka wa illa in bai ga makama ba sai ita zala sai ya ja baya walam yu'zi ahadan bai cutar da wani ba in kuka je kuka cincirin bai jikin makara waɗannan sun ɗauka ko kuma kun daddafa su waɗanda suka ɗauka ɗin nan kuna cutar da su domin ba ku barin kafafuwansu su sake su tafiya kuma ga kaya a kansu shi yasa za a kewaye makara ana tafiya da ita gawa ana tafiya da ita amma masu ɗauka sai a basu suna ɗauke da ita kada wannan ya ce sai ya ɗan miƙa hannun shi wannan ya ɗan miƙa hannun shi to aka ce yin haka ɗin shine bid'a Allah ya shiryar da mu الثالثة والخمسون بدعة همسن دا أكو ترك الاقتراب من الجنازة barin kusantar gawa kun ga wannan da bambanci da wancan wancan abin da aka hana shine ku je ku yi cincirin da kowa yake sai ya taba wannan makarar to wannan bid'a ne to haka kuma ku yi nisa ga gawar can ana tafe da ita kingel kingel ko kuma kuna nan baya ko kuna can gaba ba ku kusa da ita to kuma wannan shine bid'a shine abin da yanzu yake magana so ake a yi rukuni a kewaye ta ana tafiya haka masu ɗauke da ita na ɗauke da ita yace ka duba littafin alba'is ala inkar albida shafi na 67 arabi awal 50 bid'a ta 54 tarkulin sati fil jinaza kin yin shiru a halin da ake tafiya da gawa ku kin shiru ku ta surutu ku ta surutu wannan yana zikiri wannan yana alburda wannan yana ishiriniya wannan yana falaki da nafi wannan yana zancen kasuwanci to yin wannan ainihin bid'a ne so ake yayin da ake jana'iza a yi shiru ba magana minhu yace ka duba littafin alba'is ala inkar albida da kuma wa hashiyat ibn abidina da littafin hashiyat ibn abidina mujalladi na farko shafi na 810 hadha an-nass yashmalu raf'a as-sauti bi-dhikri al-shaykh al-albani yace wannan nasi da aka ce an hana surutu to ya hado hadda daga sauti da zikiri kama fil faqrati ba'da haka kamar yadda za a zo a karanta wannan a gabar da ke bayan wannan wa tahaddufan nasi ba'dihim ma'a ba'din da kuma hira da mutane za su rinƙa da junansu wani hau zalika da makamancin haka da zikirin da karatun qur'anin da alburdar da komai so ake ku bari ku yi shiru yayin da ake dauke da jana'iza alkhamisa wal khamsuna bid'a ta hamsin da biyar aljaharu bizikiri bayyana zikiri yayin da ainihin ake tafe da gawa au bi qira'atil qur'ani ko kuma karatun alqur'ani aw alburda ko kuma karatun alburda aw dala'il alkhairati ko kuma karanta dala'il alkhairati wa nahawi zalika da ainihin abubuwa makamantan haka yace duk yin waɗannan abubuwa bid'a ne al-ibda ka duba littafin al-ibda'u fi mabarar al-ibtida na ash-shaykh aliyu mahfuz a shafi na 110 da kuma littafin ittiba'u siratul mustaqim na ibn taymiya kenan shafi na 57 da kuma littafin al-i'tisamu lil imam shatibi a ƙashin gaskiya waɗannan tafai da wannan malami yake faɗi na faɗa da bid'a wallahi bai kamata a ce kana malami baka mallake su ba saboda ban ga yadda za a ka fahimci mecece ma ka'idojin da ake gane bid'a ban baka mallaki waɗannan tafai ba a ce baka da littafin al-i'tisam na Imam Shafi'i baka da littafin ittiba'us siratal mustaqim baka da littafin al-madkhal baka da littafin ainihin ihya sunna wa ikhmadul bid'a na shehu usmanu baka da littafin bayanin bid'a shaytaniya na shehu usman dan fodiyo baka da littafai irin waɗannan na su abu shama to da ya za a faɗa da bid'a kai kanka sai bid'a ta cika baka sani ba tunda shi littafi da kuka gani to shine yake tsare ainihin aqidarka da taimakon da taimakon Allah ke tsare aqidarka da taimakon wannan abin da ke cikin littafin shi yasa Allah yake cewa inna anzalna taurata fiha hudan wa nurun mun saukar da attaura akwai shiriya akwai haske a cikinta yahkumu bi annabiyuna annabawa suna hukunci da ita war rabbaniyuna da malamai waɗanda suka iya tarbiyyar jama'a sai yace bi mastuhfizu min kitabillahi saboda abin da suka haddace na littafin Allah ma'ana wannan karatun da ke littafin Allah da ba su haddace ba ashe da ba za su shiryu ba kenan da za su bata jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka lallai ne kamar yadda Malam Abubakar Mahmudu Gumi Allah mishi rahama yake cewa kamar yadda kuka san a kasuwa in aka tafi yan awo za a samu suna zalunci suna tauya mudu wailul lil muqaffifina allazina idza talu ala nasi yastawfuna babu wasu nau'in yan kasuwa da Allah ya fata fata da zuwa Qur'ani fa irin ma'auna mazalinta babu ka karanta Qur'ani tun daga Fatiha har nasi yan kasuwa nau'i nau'i Allah ya magana akan irin kasuwancinsu da irin inda haram take shigowa amma mutanen da Allah ya raga-raga da su ya tona asirinsu kamar ma'auna babu kalmar farko ma cewa ya wailun lil mutaffifina bala'i da azaba ya tabbata ga masu tauye mudu allazina idza talu ala nasi yastawfuna waɗanda idan suka zo aunarwa mutane suka zo aunowa sai su ainihin cika su sa babbar tiya wajen sari kenan wa idza kaluhu in za su aunarwa mutane za su sayar kenan awwazanuhum ko za su gwada musu da tef yukhsiruna su kuma sai su rage ga su nan masu sai da yadi in sun je siyo yadi sai su siyo shi akan mita mita din nan wajen inci 40 ne ko inci 39 amma in suka zo siyar muku ku sai su rinka siyar muku a yadi yadi talatin da shida wallahi wannan haramun ne ba ku da wani ta'awili da za ku yi wuta ce kuke ci haramun ku tuba duk sanda aka ce wani abin da kake ba daidai bane ka gane ba daidai bane Allah baya son girman kai kace na tuba amma to ya zani in ba da haka baya za mu ci abinci eh to kamar kana cewa ne in ba da haka baya za ku ci wuta kenan ko kuma su je su auno a inci 36 a da tape sai su zo sai su sanya a katako na rula wanda yake tsawon shi inci 35 ne karshe in aka gama aunar da yadin sai kaga yadi biyu ya fita ko yadi ɗaya ko makamantan haka to shine Allah ya ce wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna sai Allah ya tambaye su ala yadhunnu ulaika annahum mab'usuna wai waɗannan ba sa zaton za a tashin kiyama ne zato ko zato suke cewa muna ga mai yiwa ayi ne yiwa ba ai ba bai kamata sai aun sai fita ya mudu ba balle wanda yake da tabbas wanda yake da tabbas akan tashin kiyama ma ba ma zai fara tinkara wannan aikin ba wato ko da zato kake ina tsammani ina zato mai yiwuwa za a yi tashin kiyama ya kamata kada ka taura mudu don Allah ina wanda yake da tabbas akan cewa za a yi to shine sai malam Bakar Mahmudu gumi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin shi wannan na Hausa tarjama da yazo wala kad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba bil mizan wa anzalna ma'ahum al kitaba ko wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti Allah ya ce mun aiko da annaba da manzanni kuma muka haɗo su da littafi littafi din nan shine manual ɗin ka sa'ad da ka sai rediyon nan ko talbijin ko microphone sai ka ga wata yar takarda a ciki shine manual instructions ya za ka kai aiki da wannan abun don kai lalace da wuri to in ya lalace ya za a yi da shi to kai ma da Allah ya halicce ka sai ya aiko wakilan shi su ne annabawa sai suka taho da littafi shine manual ɗinka yadda za a yi a sarrafa ka ya za a yi maganin ka wajen aƙidarka jikinka in ya lalace ya za a yi in baka da lafiya ya za a yi rashin lafiyar na jiki ne ko na zuci duk sai da Allah ya faɗa a cikin wannan littafin to shine Allah ya ce ya aiko da annabawa da wannan sai ya ce don mutane su tsayi da gaskiya to da malam ya zo fassara wannan aya sai ya ce yadda ka san za a hana mutane a yan awo zalunci in aka sanya tiya a ce tiyar da ka auno da ita ce za ka aunar kuma yadda ka je aunowa aka ce auni in shi ma ya zo auna wurin ka sai ka ce auni amma haka ake yi a lokacin da kaje zaka saro a kasuwar kauye din nan gujungu ne kaje gusau ne kaje ina ne kaje sai su mika maka su ce auni mamakin Allah an ka tafi kasashen Sokoto din nan sai kaga mutum ya ce maka gashi nan na barka da Allah gashi nan ka auna sai tafi cikin kasuwar shi yana ta siyan siyayyar shi kuka zai siya zo gala zai siya yana sai wa iyali rogo da zai kai musu zaraba ya barka ka duba kalmar da yace ya barka da Allah amma wallahi tallahi yan kasuwan da kansu suka gaya min suka ce wallahi da wahala cikin mutum ɗari a fitar da mutum uku da ba sa zalunci da fa zai tafi yace gashi na ya barka da Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau ku to shine sai ainihin malam yake cewa yadda ka san an sanya tiya za a kashe zalunci a ma'auna ko don aka sanya littafi a wajen karatu to za a kashe bid'a duk maganar da kai sai a ce alaga ta malam da akwai littafi a a sai a ce to zauna bid'a ce kaga kafallahu almu'minina alqital an raba mutane da sharrin amma kawai mutum ya zo yana ta magana kamar ana ruwan dare atar da mutane zai kenan ba wahayi ake mishi ba annabi ma in yi magana ya magana ya magana sai ya ce a ba ku karanta inda Allah ya ce kaza bane ba ku ji Allah ya ce kaza ba in aka mishi tambaya bai sani ba sai ya shiru da aya ta sauka shikenan sai ya faɗa sayyidina abubakar aka tambaye shi ina fassarar wa inaban wa abba wa zaituna waɗannan ayoyi yace ban san fassarar su ba aka ce kamar ka babban halifa haka sarkin musulmi yace wace sama za ta lullube ni kuma wace ƙasa za ta iya ɗaukan abubakar idan na fassara da sarrai yace ban sani ba balarabe ne ba ƙuraishe ne ƙur'anin da hausarsu da harshen su ya sauka amma ba a yi wa ƙur'ani ganganci yadda kake tunanin haka ne fassarar nan sai a ce maka a ga fassarar abu ne tauqifiyun yadda yake haka yake ba a canza shi yadda ka san wutar gidanka idan ka jawo mata wayoyin da tafi karfin gulab din duk za ta farfasa to haka qur'ani yake komai da yadda yake kana sa shi ba haka ba sai ka ji bai daidai ba karatun qur'ani ne sai ka ji malamai sun koya maka in ba haka ba sai ka zo kana karanta kana cewa wal shamsi wa duhaha sai malamai sun koya maka sai a ce maka wannan lamun din ba a faɗan shi cewa ake wa shamsi Allah ya shiryar da mu to shine malam ya faɗi cewa waɗannan abubuwa bid'a ne yace ka duba littattafan nan daga ciki sai yace da al-i'tisam na al-Imam Shatibi juz'in farko shafi na 372 da kuma littafin sharhu tariqatul muhammadiyya juz'i na 1 shafi na 114 wanzur al mas'alata yace kuma ka duba mas'ala ta as-samina wal arba'ina wadda ta zo karkashin lamba ta 48 wal amra bil ittiba'i da littafin al amru bil ittiba'i na al imam suyuti shafi na 252 wal ba'is da littafin al ba'is ala inkar al bid'a wal hawadith mujallad shafi na 88 السادسة والخمسون بدعة همسن دشدة الذكر خلف الجنازة بالجلالة أديو باين غاوا أنا ذكري أنا فتن سونان الله الله الله الله الله الله توانا بدعة ne أو البردة وكما أنا كراتون البردة أو الدلائل كو دلائل الخيرات والأسماء الحسنى haka kuma da sunayen Allah kyawawa din nan to a rako gawa ana karanta wannan bid'a ne yace ka duba littafin as-sunan wal mubtadi'at للشيخ محمد ابن أحمد خبر الشقيري شافي نفس التين دا بكوي جماعة من فهمت وانا دا كيوكو با سونان الله دين ني بدعة با فدان سونان الله بايا زما بدعة سي إن كافت إيش بايا ديكي با amma in ka faɗi sunan Allah ba inda ya dace ka faɗa ba ko kai zikiri ba inda ya dace a faɗa ba ko kai yadda ba haka aka ce kai ba to shine kai bid'a misalin wannan shine bai halatta maka ka ɗauko tahiya ko salatin annabi ka karanta a lokacin da kai ka bara harama ba a sa'ad da kai ka bara harama za ka yi du'a ul istiftahi za ka yi ta'awuzi za ka yi basmala fatiha za ka karanta to ba za ka ɗauko tahiya kai ba ba za ka ɗauko salatin annabi kai ba amma ya tare da haka ba za ka ce to yanzu shikenan la ilaha illallah annabi bai da daraja kenan annabi yana da daraja amma ba za ka yi ba in kai a haka ka yi bid'a saboda ka canza ashe canza abu daga inda yake fatiha ka kai ta wurin tahiya tahiya ka kai ta wurin fatiha bid'a ne to haka ƙari in kai sallah azhar raka'a biyar ta zama bid'a in kai sallah azhar raka'a uku ta zama bid'a sai dai inda mantuwa ne ko da kuskure ko da rafkanuwa amma da gangan ka rage ya zama bid'a da gangan ka ƙara ka zama bid'a da gangan ka canza ya zama bid'a wannan kenan haka bai halatta maka ka ɗauki karatun fatiha din nan ka kai shi wurin tahiya ba ka ce to ai fatiha ta fi falala ni ita zan yi ta an zaman tahiya jama'a mun fahimci wannan wannan misali kenan kyakkyawan misali a shar'ance a hankalce kuwa kowa ya riga ya san a ɗabi'ance ɗabi'a ma in ka saba yadda take shikenan duk sa'an da ka ɗauko loma dan wake ne da yaji da mai da yaji alala ne da mai da yaji shashaka ce ta mai da yaji in ka ɗauko ta ina za da ita baka za da ita ka bi sunnan loma kenan ina ya kamata sunnata shine ta wuce baka kana ɗaukata ta ka turbuɗa ta cikin duburarka ka yi bid'a a hankalce a hankalce kenan in baka gane bid'a ba ce zira wannan alala da mai da yaji a duburarka ka gani duwawunka ta kashin ka zai baka jawabi cewa kai bid'a baka kai shi inda ya dace ba amma baki fa zai iya tahammulin wannan mashakka ta yaji domin sunna shi ne amma dubura fa la ta tahammalu hadhihi albid'a dubura ba za ta dauka ba mun fahimci wannan da ke ko jama'a to wannan shine shi yasa ya kamata sai ka duba sa'an nan dangane da karatun alburda alburda alhar al-imam al-busiri ya rubuta ta babban malami ne mutumin kasar masar ya rubuta ta ya rubuta ta yabi annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma waka waka waƙe irin wannan waƙe ba haramun bane a cikin addinin musulunci sai dai in ya tattaro abin da yake dauke da haramci ko kuma in hada shi da kida kida duk inda yake haramun ne amma waƙe to ba haramun bane yaban annabi sallallahu alaihi wasallama an samu annabi yana da sahabbai waɗanda suke waƙe suke yaban shi kamar Hassan ibn Sabit har annabi yakan ce wa Hassan ahjil mushrikina fa inna ruhal qudus ma'aka saboda Hassan mutum ne rago wajen jarumtaka bai da mazakuntaka ta jarumtaka matsoraci ne har ma aka taba tafiya yaki sai annabi ya tattara wasu mata haka sai ya ce Hassan ka kula min da su can da wani kafiri ya fito sai kuma Hassan yana bin bayan mata yana koyewa haka kuma sai wata mace ta miƙe ta yi na maza tukuna to Hassan wajen jarumtaka ba gwarzo bane amma bakin shi yadda ka san reza in ya yanke ka yana da baki Allah ya mishi baiwa a wannan don tun jahiliya shi mawaki ne to sai zo yana waka yana yaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai in aka yi sallah asuba an fita sai ya zauna ainihin a gaban masallaci yana yaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yana zaune to sai zama Hassan yana fargaba kada kuma kafirai su zo su far mishi sai manzo Allah ya kwantar mai da hankali ya ce ka yi wa mushrikai zambo ka yanke su malaika jibril yana ne yana tsaye yana gadin ka ba komai to shine har akan fatuhu makka akan cinye makka da yaki ya zo ya waka wajen baiti 39 yi fata-fata da mutanen maka ya ci mutuncin abu sufiyan bin harbin ala ablig aba sufiyan anni mughalghalatan faqad bariha al-khifa'u fa inna suyufana tarakat ka abdan wa abdu dari sadatuha al-ima'u hajauta muhammadan هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء يتمتنك أبو سفيان يتي غافا أكي أبو سفيان أسيرك يا تونو عند أسيرك يا تونو شيني kai bawa ne bawan ƙasar da yake kuma mace ce ma shugabarku saboda yaƙi ya taɓa faruwa ne aka zo a lokacin yaƙin ainihin uhud dukkan mutanen makka suka ainihin gudu sai zama mace sai ta ɗauki tutar mutanen maka sai ta rike kaga ita ce ta zama ita ce kundin su kenan ta zama ita ce sarauniya su kenan to wannan ishara yake mishi ka manta kun taba gudu a wurin yaƙi ai sai mace ce ma ta rike tutar ku to shi ko balarabe yana cewa almautu lal ar da a zage ni a waka ai mun abin kunya gwamma in mutu to tun daga wannan waƙe da hassana yewa abu sufyana tun daga sannan abu sufyana bai sake samun kuzari ba har dai daga ƙarshe dai Allah ya mishi gamdakatar ya musulunta to Hassan ibn Sabit yakan yabi Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Abdullah ibn Rawaha Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin shi shi ma yana waƙe yana yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wa fina rasulullah yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr saqi'u arana al-huda ba'da al-ama fa qulubuna bihi muqinatun anna ma qala waqi'u yabitu yujafi janbahu an firashihi idza istafqalat bil mushrikeen al-madaji'u yace ga manzon Allah a cikin yana karanta mana ainihin littafin Allah tun daga wayewar gari yace manzon Allah yana kwana da daddare ya tashi yana karanta littafin Allah yana sallah a lokacin da mushrikai tulo yayi musu dadin kwanciya haka dai yana waƙe yana yaban annabi har annabi ya yabe shi yace inna sahiban lakum inna akhan lakum la yaqulu batilan yace abokin naku in ya nemi waka ba ƙarya yake faɗe ba gaskiya yake faɗe haka wata baiwa ta zauna tana yaban annabi tana waƙe wa fina rasulullahi yatlu kitabahu sai kuma manzo Allah sai shiru ya kyale ta kaga yadda kenan ina muka gane yadda can anjima sai ta koma tana cewa wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi gadin manzo Allah ya san abin da za a yi gobe sai manzo Allah ya ce a'a a'a ki bar wannan ki ci nadazu dai ki ci gaba da nadazu nadazu dai kaga ashe ya yarda da wancan kenan to waka don yaban annabi malamai suka ce ba haramun bane sai in wani mugun abu ya shigo ko kuma ta shagaltar da kai to don haka alburda mai busiri busiri mai alburda ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallama alfazazi ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallama to sai dai kamar yadda malamai suke cewa li kulli jawadin kabwa duk kwarewar ka wata ran sai kai tuntube mutum tara yake bai cika goma ba sai aka samu alburda ya faɗi wasu kalmomi waɗanda suke suna ɗauke da tsantsar shirka cike suke da shirka yana cewa ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hudusil hadisil amini ya kai fiyayyen halitta ba ni da wani wanda zan fake gare shi in ba kai ba in wani bala'i ya riske ni to kaga anan ya manta da Allah ya dauki mukamin Allah ya jawo ya bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to manzon Allah faufau ba zai yadda da wannan ba shari'an manzon Allah ba za ta yadda da wannan ba manzon Allah baya yadda a dauki mukamin Allah a bashi ranar da rana ta yi khususi mutane suka ce wane mutum ga rana ta yi husufi saboda ɗan gidan annabi muhammad ya rasu don a wannan ranar ne ibrahim ya rasu yana wata goma sha bakwai ɗan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wai ai wannan yaro waliyi ne sharifi kaza manzo Allah sai miƙe saboda gigi cewa zai ɗauko mayafi ma har ya ɗauko riga ya tashi yana kewaye garin madina yana cewa inna shamsa wal qamara la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi rana da wata ba su kisewa saboda wani ya mutu ko dan an haifi wani fa idza ra'aytumu zalika in kuka ga haka fafza'u ila salati wad du'a'i wal ataqati was salati in kuka ga haka ta faru ku razana ku yi sallah ku yi zikiri ku yi addu'a ku tuba wa Allah manzo Allah fa bai ce eh ai abinda kuka faɗa gaskiya ne tunda ya san ƙarya ne fa ba zai yadda akan ƙarya ba to dan haka anan manzo Allah ba zai yadda a ce wai in bala'i ya riske ba wanda za a fake sai wurin shi ba wannan shirka ne sannan yake cewa wa inna min judika dunya wa barrataha yana daga cikin alherin ka ya kai manzon Allah duniyan nan baki daya mallakar ka ce sai yadda ka so da ita sai wanda ka so ka ba wa barrataha haka yar uwarta lahira sai wanda ka so ka ba ta ka ce to wannan kuskure ne domin ya saba abin da ainihin Allah madaukakin sarki yasa ya halicci duniya Allah bai halicci duniya dan manzon Allah ba kamar yadda ainihin jahilai suke cewa Allah ya yi duniya ne dan abauta mishi yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan abauta mishi duk halittar da ka gani duk abin da ka gani a duniyar nan to Allah ya halitta ne dan mutum da aljan su more su su kuma su ji daɗi su bautawa Allah huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halicci duk abin da ke duniyar nan dan ku ku ci ku bauta mishi shi kuma Allah game da ku sai ce wa sana'atuka li nafsi kai kuma dan adam na zabe ka ne dan kaina na yi ka dan kaina duniya kuma gaba ɗaya na yi ta dan ku ji daɗinta to ba a yi duniya dan manzan Allah ba an yi duniya ne dan abauta Allah domin da an yi duniya ne dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to da manzan Allah ya zama tun farkon duniya yana nan kuma ba za a duniya ta tashi ba sai a gaban manzan Allah tun da tashi ce to dan haka duniya ba a ita dan manzan Allah ba an yi ta dan abauta Allah ne to cewa da yi wa inna min judika dunya wa barrataha a wannan mukamin Allah ne ya kwace ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami kaɗan ne cikin iliminka ilimin da yake cikin lahul mahafuz da kuma ilimin da nunu wal qalam yake rubuta wannan lahul mahafuz duk abin da ka sani gaba ɗaya na labarai dangane da halittun Allah da wasu bayanai waɗanda Allah kaɗai kaɗai da sanin su suna ciki to kuma aka ce wai kaɗan ne cikin ilimin manzon Allah sannan da duk abin da wannan alƙalami yake rubuta wannan alƙalami da Allah ya fara halitta shi shine halitta na farko Allah yake rubuta yake ne zan rubuta yake rubuta abin da ya faru da wanda zai faru nan gaba to a ce kuma kaɗan ne cikin ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan duk an kwace rububiyar Allah ne mallakar Allah aka kwace kamar shugaban ƙasa ne ka samu sakataren ainihin wato local government ko ciyaman na local government ka ce yalla bai ƙasar nan gaba ɗaya baki ɗaya ta kace ga shugaban ƙasa a tsaye kuma ka faɗi wannan kalmar ga ciyaman na local government anya ba za ka ja in aka koma office a cire shi ba kuwa tunda an ji gaba ɗaya ana kwace mukamin shugaban ƙasa ana ba sakataren ciyaman na local government ai an aka ce ga shugaban kasa ma a tsaye ai wannan ciyaman ma har ma baka ce mishi yallaɓai ba ma domin shi wannan yallaɓan babba so yake zama shi kaɗai ne yallaɓai wahda hula sharika lau to dan me za a kwace mukamin Allah a bai wani cikin bayan Allah bai halatta ba to wannan kaɗan kenan cikin irin bayanan da ke cikin ainihin shirkoki waɗanda suke tattare a cikin ainihin alburda ta shi bosiri kuma kana son ganin cikakken bayani ka duba littafin da malam abdulrahman ibn hassan ibn muhammad ibn abdul wahab yayi jikan muhammad bin abdul wahab yayi raddi ga waɗannan yayi littafi ya sa mishi bayanul mahajja bayanul mahajja fi raddi ala sahibil lajja raddi ne akan waɗannan baitittuka daga cikin kaɗan ne na dako a nan cikin ainihin alburda jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to haka nan ishiriniya ishiriniya shi ma alfazazi ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya gafarta mishi alfazazi mutumin kasar andalus ne ta kasar spain da aka sani yanzu sabanin yadda na ji wani yana cewa wai alfazaz wai wai alfa wai bai rabe wai alfa wai bai rabe a'a alfazaz angosu ce a kasar andalus magarib garin da aka rubuta risala to shi sunan angosu kenan kamar yadda kake jin wannan ana shatibi to angosu shatiba wannan kuma anguwarsu alfazaz duk a ƙasa ɗaya ne kama a ce muciya wannan kuma a ce cikaji wannan a ce dogarawa to haka anguwarsu ce wannan ashafibi wannan alfazazi shine mai ishiriniya kenan to ya rubuta littafi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma shi ma kusakurai sun shigo ciki waɗanda suke ya kwashi mukamin Allah ya bai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama misali farko farkon ishiriniya da yake cewa habibun bi asraril qulubi munabba'u habibun manzan Allah masoyin Allah ne eh wannan gaskiya ya faɗa yace bi asraril qulubi munabba'u kuma shi manzan Allah ne ba da sirrin duk abin da ke cikin zukatan mutane ne a'a to wannan kan kuskure ne wannan mukamin Allah ne Allah ne kawai yake iya ba da labarin ma fi suduri abin da ke cikin kiraza cikin zukata Allah kadai ke iya ba da labarin shi amma banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwan da suke cike da waɗannan waƙoƙi na shirka da bid'a to ba za a zargi masu su da cewa sun zama mushrikai sun zama yan bid'a ba domin mutumin da ya zo yake yaban annabi sallallahu alaihi wasallama kai ka san in ba kuskure ba babu yadda zai kai ga bid'a sai dai kuskure babu yadda zai kai ga shirka sai dai kuskure don haka mu a cikin aqidar mu ba ma zagin mai alburda ba kuma ma zagin mai ishiriniya sai dai muna cewa kuskure suka yi amma kai yanzu in aka yi maka tambihi akan wannan kuskure kace faufau baka yadda wannan magana shirka bace to kai mushriki ne shirka irin da zamu iya tabbatar da cewa an samu wani malami mai ilimi ya zauna ya yi mishi bayani akan kaza kaza da ka faɗa shirka ne a'a to amma kai yanzu ana da garanti akan an tsaya an bai maka bayani kace kuma kai kana nan akan wannan magana to ka zama mushriki kai amma mai ishirin shi ba mushriki bane kuma mai alburda ba mushriki bane li'anna lazimal mazhabi la yakunu mazhaban ba lallai ne mutum ya kalmar kafirci kuma ya zama kafiri kai tsaye ba saboda ta iya yiwa ka faɗa ne akan rashin sani ko akan kuskure don haka ba za a kama ka anan ba Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana wa ma kana Allah li yudilla qauman hatta yubayyana lahum ma yattaquna Allah ba zai ce suwa na sun bata ba sai in yi musu bayanin abin da za su kiyaye kansu daga bata to kai ana da tabbas akan an yi maka bayani akan abin da zai tsare ka daga bata daga zama mushriki kace kai baka yadda ba to kai ka zama mushriki shi ko babu tabbas akan haka don haka sai a ce yana nan a musulmi amma mukhta mai kuskure sai a ce Allah ya fi mishi jama'a mun fahimci wannan dalili akan wannan shine al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisi sahihi wata mata annabi ya ganta tsuguna jikin wani kabari tana kuka yace baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki yi hakuri tace ki ba ni wuri ta daka manzo Allah tsawa sai ya wuce ba ta wuri bata san manzon Allah bane sai da ta wuce aka ce wannan manzon Allah kika gaya bakan magana sai ta ruga da gudu kamar za ta mutu saboda bakin ciki ta je ta shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye babu masu gadin kofa ta ce manzon Allah na tuba na yi hakuri na yi hakuri yanzu manzon Allah yake hakuri a karan farko ake yi ma'ana yanzu ta ga ba yana bincika ta akan bakan magana can da ta gaya mishi bane hakurin can da ya bata dazu ta kiyarda to yanzu ta dawo ta ce ta yi shine yake bata ansa akan cewa a karan farko ake hakuri sanda musiba ta same ka da dumudumin a lokacin nan ake son kai hakuri amma sai daga baya tukuna ka gama shure shure ka gama yayya gari daga duk kaya da kuncin ka kuma kace ka hakura a to in baka hakura ba ma zaka har abada zaka yi kuka ne to saboda haka kaga annan sai annabi bai hukunta ta akan wancan bakan magana da ta gaya mishi ba sai dai kawai ya dawo ya bata amsa akan wannan hakuri da tace tayi amma tare da cewa waccan magana kai wa manzon Allah tsawa shirka ce wannan ya bambance mana ashe in guba domin ana karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma ko manzon Allah yana zaune a wuri ka zo kana daga muryarka Allah ya ce duk gaba ɗaya sai aikin ka ya lalace ko hawayen ya kai kasa abin to saboda haka ashe ba a kafirta mutum don an ji kadai yayi kalma ta kafirci sai an bincike shi zama wannan kukan shi wani abin nan da ka faɗa ka ji fa ma'anar shi don ko da dama wani yana faɗin magana bai san ma'anarta ba da ta kukan mutuwa ka san abin da kake faɗi ko wani in ya mutu za a yi mishi a bai sani ba to ka ji ma'ana abin da kake faɗi sai ce a astaghfirullah shikenan ya kubuta bai zama mushriki bai zama dan bid'a a ai wallahi tunda shehuwa ne ya mutu akai mu ma akai za mu mutu zaka je ka same shi a wuta za a iya suma ko kuma in shi ya kasance barrantacce ne da wannan shikenan kai sai ka tafi wuta innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaduna jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to wannan matsayin mu kenan dangane da alburda da ishiriniya amma dangane da dalailul khairati to matsayin mu ba daidai bane da wancan dalailul khairati babu abin da ke cikin shi kamce sharri saboda salatin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da ka'ida a cikin addinin musulunci yadda ka san ayar qur'ani to haka salatin annabi yake ba a ƙari ba a ragi ba a kawo wani abu don haka malamai suka ce bai halatta ka kawo wani nau'i na salatin annabi sai in kana da dalili cewa annabi ya karantar saboda sahabbai da Allah ya ce ku yi wa annabi salati sai suka zo suka ce to sallama dai Allah ya nuna mana yadda za mu yi maka ka koyar da mu assalamu alaikum to amma dangane da salati ba mu iya ba sai annabi ya koya musu nau'in salati ɗaya ɗaya har sai da ya koyar da su lafuzza bakwai tsakanin bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da muwatta da sauran tafai su suka ruwaito wannan ka je ka karanta nan salatin annabi yake to ka tsaya a nan sallah ta fi mun muhimmanci fiye da suna nan an tara maka su a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama ta shi wannan malami muhammad nasiruddin al-albani amma yanzu mafi yawancin su to amma ka kawo wani salati salatul fati
yanzu ko wani salati allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim to duk wannan baki ɗayan shi bid'a ne a yi a daya babu gwaninta a cikin salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai ka tsaya akan abin da annabi ya karanta shine gwanintar wanda kuke kamar karatun qur'ani ne baka isa in Allah yake bismillahir rahmanir rahim ka kara da bismillahir rahmanir rahimil ghafur ko kiyama babu gwaninta a wajen wannan sai dai in ka iya muryar ka te daɗi ta fita wancan to haka salatin ma sai dai zama kai kafi wani iya karantawa daidai nan jama'a da kuka amma babu ƙari jama'a in ya zama malaman malikiya su da kansu suka ce ibnu abi zaid al qirawani mai risala yayi kuskure da ya ƙara da warham muhammadan wa ala muhammadin wannan ƙarin kawai ibn al-arabi ya ce wannan mummunan kuskure ne bid'a ne shin mai risala yana cin gyaran annabi ne fada ibn al-arabi ya fa a cikin arizatul ahwazi bayanin kuma yana nan a cikin littafin al-azkar na imam an-nawawi bayanin yana nan a cikin littafin masaliku dilala sharhin risala mardiya ibn al-arabi da sauran manyan malamai na malikiya da shafi'iyya suka ce bid'a ne fa bai damu da fa dan Allah ga na annabi din lafiya la ya kara kawai wa raham muhammadan Allah ka ji kan annabi muhammad abin da ya kara kenan amma aka yi ta faɗa yana da dan Allah ina ka kawo wani sukutun da guda ka ce salatul fati wai har kutubul bakari muhammad siddiq bakari wani da yake da'awa cewa shi jikan sayyidina abubakar ne wani da masari shi ne mafarkin salatul fatin yace duk wanda ya karanta ta ranar kiyama aka tashi bai shiga aljanna bai ci kwalar shi fam wannan salloli kamar mutum yana nan cikin salat yana nan cikin jawahirul ma'ani jama'a wannan ba wauta bace so ya fada su wallahi ko Fatimatu Zahra ita ce in muka je lahira an baka shiga aljanna baka ci kwalata wallahi ka watsar da wannan magana da amma mutum ya ƙi yar manzon Allah kenan da duk ƴaƴan shi ba wanda ya fi so kamar ta amma zaunar da ya ce ya Fatima ni ubanki ne duk abin da kike so nan ki tambaya injin markaɗe kike so blender kike so keken ɗinki in ina da hali zan sai miki yace amma wallahi in muka je lahira ba abin da zan tsina na miki sai kin yi aiki ka bayar cewa ai ka bar sallah da wallahi ko babanka ne vice chancellor na jami'a baka isa ka zo da common entrance na na aji shida na primary school ka a sallah ɗauke ka a saka ka a jami'a ba ba za a ba za a yi maka wannan ceton ba na fitar magana amma ka je da ɗan credit guda hudu ɗan fasis guda uku to sai a yi maka ceto ke da gangan ini to har fatima annabi ya ce ba zai cece ta ba sai in tana da aiki ranar kiyama safiya babban shi ce yar uban shi ce ubansa ɗaya da uban annabi amma ya ce wallahi ka- kada jama'a su je da aiki ke kuma ki je ki ce ai ɗanmu ne ba abin da zan miki sai kin yi aiki ke maka wanda abbas kawun annabi ka yi aiki kar jama'a su je da aiki kai ka je da buri ai ɗanmu ne amma wasu malamai sun ce a'a za ka rama laifin na to jama'a wallahi kowa ya hankali da kanshi ba duk wanda ya lamunce maka ranar kiyama abu ne mai sauki kace ƙarya ne tun a qur'ani da mun karanta Allah ya ce fa idza ja'at tammatul kubra fa idza ja'at saqa karkai ba idan uwar bala'i ta zo idan masifa ta zo haka Allah ya kira ta ko alhaqa ya wuce to tabbas haka Allah ya kira ta dole sai ta faru fa kuma yake mata uwar bala'i uwar musiba yaro jariri sai kanshi ya furfure saboda firgici shahawati firgici na sa furfura jama'a ka duba yanzu wallahi idan talauce ta saka gaban nan da nan sai furfura ta zo maka kullum kai kenan kana fargaban me za a ci da safe me za a ci da rana yanzu sai ka furfure da ainihin wulakantar firgici eh firgici ya sanya annabi furfura da kanshi yace shayyabat ni hudun wa akhawatuha sai Allah yace wallahi lokacin furfura bai isa ba yace amma da furfura ta fara fito mini yace saboda suratu hud da aka saukan mini sallah akan da ita da yan uwanta me yasa saboda a cikin suratu hud akwai aya da ta ce wa annabi fastaqim kama umirta wa man taba ma aka wala taqaw da kai da waɗanda suka tuba suka musulunta ku tsaya akan hanya jaram kar ku kauce jama'a yace wannan tsayawa akan hanya babu kaucewa yace wallahi gabana ya faɗi har furfura ta fito mini tun lokaci bai ba wai saboda kana ashe firgici na kawo furfura tun kan lokacinta ka duba ka gani ƙauyen ku ɗaya da wani gona ka bar ni shi yana ta a ƙauye har yanzu ko da ya zama mai kuɗin ƙauye kai kuma kana nan a bariki da kyar kake haɗa na cefane da wahala ka ga cewa baka fi shi lafiyar jiki ba gwamnatin da wannan gona da wannan sana'a saboda yana cikin wahalar da yake kai ka dan samu hutu akwai dan fanka akwai dan iya condition kana dan shan lemu kana dan shan zoko da sauransu akwai bambanci
daraja wahala tana kawo furfura da Allah wuri ya yi mutane na gare su wasu bayan Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka kun ji harkar ciniki ba ta hana sa wannan ainihin dala'ilul khairati salatai ne aka tattaro waɗanda babu kwaya ɗaya na annabi a ciki
dan haka kukan musu sai salatai waɗanda ke cike da zunzurutun bid'a dangane da haka hukuncin musulunci akan dala'ilul khairati shine a kona shi kukan mutuwa bai dan haka yana daga cikin abin da yan dariƙa suka yi ta zagin Muhammad bin Abdul Wahhab ya ba da fatawa akan a kona dala'ilul khairati yace gaskiya ya faɗa yace saboda sharri ne duk abin da yake sharri ne maganin shi a kona shi a lokacin da aka ci ƙasar Farisa da yaƙi ƙasar Iran maguzawa ne a lokacin suna da littafai na maguzanci Sa'ad gwamnan Umar kenan kwamandan shi ya rubuto mishi ran kai daɗe mun ci wannan ƙasa da yaƙi amma mun samu wani ɗaki cike da littattafai na maguzanci wallahi kina mu kawo su a fassara wa musulmi su yace a'a ana ce mini kai ma yace idan alheri ne a cikin waɗannan littattafai manzon Allah ya zo mana da Qur'ani alherin da ke ciki ya isa idan sharri ne ke ciki dan me za a kawo sharri a yaɗa shi ga musulmi yace a ƙona ko ku zuba su a ruwa sai aka je aka zuba su a ruwa aka narke su gaba ɗaya suka markaɗe wannan bayani yana nan a cikin muqaddima ta Ibn Khaldun babban malamin tarihi na nan kasar Tunis Allah ya shirye da mu saboda haka dalailul khairat sharri ne a cikin shi amma kaga da yake kasashen mu kasashen bid'a ne har akwai gidajen rediyon da yake a filin dalailul khairat ne awa daya katu zai zage yana cin rogo na Allahumma Allahumma wallahi bid'a ne duk gaba ɗayan Allahumman shi sai wai a bar sa bid'a ce wallahi duk wannan da shi da karatun da fasto yake ranar Lahadi din nan yana cewa Yesu je yi ceto to duk ɗaya ne sun haka suka ce barin wannan tufafi nashi da wallahi hukuncin musulunci akan shakona shi bid'a ce don ku duba shin ku kuna duk abin da zai kau da musulmi daga abin da Allah ya kawo musu ko annabi fa kona shi ya kamata a yi bid'a din nan bid'a ce a taura fannan a taura manzo Allah ya gani a hannun annabi a hannun sayyidina Umar tara su wai ka tara malamai ka ce a manzo Allah hankalin shi ya tashi yasa Umar ya kona ta ina ma'anar bid'a fannan a taura a taura littafin Allah daga saman bakwai ma'anar bid'a ga Qur'ani ne za a yi da a taura shehu usman dan fodiyo to ga salatin annabi ne za a yi da dalailul khairati a kona shi kawai sai ka ga wallahi mutum bai iya salatin annabi kwaya daya ba yanzu ka isa amma ya haddace dalailul khairati mutum bai iya karatun alqur'ani ba gaba ɗaya amma ya haddace alburda ya haddace ishiriniya to wannan sharri ne wannan bid'a ne haka gina makaranta ka mai ka da iya karatun qur'ani ka iya hadisi ka iya fiqh ka iya larabci ka iya musulunci to shikenan malamai za su sauke to ka zauna lafiya hani'an mari'an duk abin da kake so kuma akwai cikin waɗannan wayi sanashe ka ce amma zangayi da karambani sai ya kai mutum sai je kwaso abubuwa kal'isi fil baida yaqtulu hazama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu wai raƙumi da kayan ruwa a bayan shi amma kishi zai kashe shi tunda ba zai iya ɗibowa ya sha ba.
Allah kuma babu ga qur'ani ne ka tafi kana lalube dama da hagu ka je kabarin shi ka gani Allah ya shiryar da mu ka koma ka السابعة والخمسون بدعة همسون بشدة الشيخ العلامة bello المحدث النهري أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني يتي القول خلفها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء فدان wannan addu'ar ana biye da gawa ana yin wannan addu'a ana wannan zikirin bid'a ne wai a rinka Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah yuhyi wa yumiitu na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah Allah ke rayawa Allah ke kashewa wa huwa hayyul la yamutu Allah rayuwar sarki ne baya mutuwa subhana man ta'azzaza bil qudrati sarki ya tabbata ga Allah wanda Allah ya buwaya ta hanyar iko wal baqa'i da wanzuwa Allah ya fi karfin kowa ta hanyar iko kuma Allah ya fi karfin kowa ta hanyar wanzuwa kowa zai kare ya bashi wa qaharan ibada Allah ya rinjaye bayan shi bil mauti da mutuwa kowa zai mutu ya bar Allah wal fana'i da karewa kowa zai kare ya bar Allah gashi yace istahabbahu fi sharhi shir'atul islam mai littafin sharhu shir'atul islam shine yace wannan mustahabbi ne to ina dalili da shida ba dalili na wal 20 bid'a ta 28 aula shafi na 60 eh, 665 ya faɗi wannan ma aula na sai mu koma sama astamina wal khamsuna bid'a ta 58 as-siyahu khalfal janaza daga murya a bayan gawa ana cewa bis ah, bi istaghfiru lahu yaghfiru Allahu lakum ku roƙa mai gafara Allah kuma zai gafarta muku wa nahwihi da makamantan haka bid'a ne ka duba littafin al-madkhal na ibn al-hajj mujalladi na biyu shafi na 221 da littafin al-ibda'u a cikin shafi na 113 littafin al-amru bil ittiba'i na suyudi shafi na 254 التاسعة والخمسون بدعة خمسون ترى الصياح بلفظ الفاتحة عند المرور بقبر أحد الصالحين وإن أكذو أك أنا أو كذا دعوة في أكذو ذا أو قبر وني باوان الله وني ولي وني صالح في وني أجمل يأتي الفاتحة asabar هكذا هذا أنسى موني مجنون مجنون شيء كإلهم to kaga annabi ni sai ga alfatiha sai daga murya shi wa bi mafarik turuki hakan an zo mararraba kan hanya ana tafiya wannan hanya ta yi dogara wannan ta yi hanyar ojo wannan ta yi makabarta sai wani jahili zai ce alfatiha kuma sai a ringa ganin shi wai har ma malami ne to bid'a ne wannan thumma yan as-sittuna bid'a ta 60 qaulul mushahid lil janaza wai wasu suka ce idan wani ya hango gawa sai ya ce alhamdulillahi allazi lam yaj'alni a guda sun yi a lam yaj'alni min as-sawabil muhtaram nagode Allah da Allah bai sanya ni a mafi yawancin halakakku ba sharhin littafin al-fiqh wal akbar sarraha fi miftahil karama akidoji yace ne littafin miftahul karama dan shi'a ne ya fito karara a cikin mujalladi na daya shafi na 469 zuwa 471 bi annahu mustahabun ya fito karara yace wai yin haka mustahabbi ne wai da ka hangi gawa sai ka ce alhamdulillahi alladhi lam yaj'alni min as-sawabil muhtaram duba hadisin to yake bid'a ne gaba ta uku min al الواحدة والستون بدعة ستين اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حاملها أكيد بيسو سكي دا إتا سكي تيوا وي إن أنا أوكي دا غاوا أكا زوزا أوتي وان قبر ولي يوم دي غاوا تمتو من كركي تيتو سي أتايا أينهم ورون نغاوا أو ورون نقبرين ولي a tsaya a yi jimami tukuna dan jim kaɗan sannan a tafi ko masu ɗauke da gawar ba sa so dole sai an yi hakan dai aka zo wuce kabarin waliyi daren juma'a na to wannan bid'a ne ko kuma ranar juma'a asaniya wasittuna a kaga yana daga cikin abin da yake taimakon ka wannan magana ka fahimci bid'a da shirka ka kware akan ka gano su ya zama a haife ka a ƙasar da ake bid'a da shirka ko ka girma a ƙasar da ake bid'a da shirka ko kai karatu a wannan ƙasar fi sharhin fiqh yanzu Muhammad Nasiruddin Albani an haife shi a garin su ne Albania can kasar tsakiyar Turai to amma yana yaro matashi kamar shekara goma sha ɗaya baban shi ya dawo da shi Dimashq Sham kasar Syria yadda ka san ake bid'a a Najeriya haka ake yin bid'a a Sham sai ya zama ya girma a cikin su dan haka ya kware da su ya san halin su ya san bid'o'in su don haka in yazo yana magana ba sa su to shi ne ka yana rattabo bidi'o'i ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya wata bidi'ar ya ga ana yi ne wata kuma ya karanta a cikin wasu littattafai ne ana yi bi hurmatin nabi sallallahu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko daraja annabi Allah ya shiryar da mu sahu shehu aidan الثانية والستون بدعة ستين دبيو القول عند رؤيتها هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما وأمة يتقاوى في سورية هذا ما وعدنا الله ورسوله ومن شيني القول عند الله دمزا الله سكمنا نمتوا كينا وصدق الله ورسوله الله دمزا الله سنجفكيا Allahumma zidna imanin wa taslima Allah ka ƙara mana imani da sallamawa to abin da wasu 'yan bid'a suke tambaya sai suke to wai menene laifi a cikin wannan addu'a sai a ce to laifin da ke cikin wannan addu'a da bala'i da masifa duk suka gama tattaruwa akan ta shine ba daga harshen annabi ta tawo ba wafatul mayyiti in yanzu annabi ya karantar da sahabi addu'ar da zai yi in ya zo kwanciya da daddare ainihin manara sahabi ya canza lafazi annabi ya ce a'a ban yadda ba ba haka na koya maka ba da ya biya mishi addu'a sai ya ce yi miji masallaci don haka da ya zo maimaita sai ya ce amantu bi nabiyyika alladhi arsalta shi annabi ya karantar da shi haka ka ce amantu bi nabiyyika alladhi arsalta na yadda da annabinka da ka aiko da ya zo sai ya kara sai ya canza sai ya ce amantu bi rasulika sai annabi ya ce a'a ni ban karantar da kai haka ba ke a zamanin da bid'a malam wallahi dan adam ya shiga uku sai kaga bid'a tana da zaki bid'a shine kamar yadda ka san akwai wato akwai abin da kazanta ne amma yana da zaki juduli shamsi ne misalin wannan zaka ga yaro yana tsotsan majina yana cin ta ko soho wata sujuda wasjudu lillahi yaro sai ga yana tsotsan majina zakin ta yake ji ba zaki ne da ita yana cin ta sono in dai Allah kuke bauta amma abinci ne mun san cewa To haka bid'a take.
rana da wata a saman manara ku ba su kuke bauta zaki ne da ita amma kuma Allah baya da kaunarta masu bauta da su ko ba ku kamanci da su wallahu yad'u ila daris don salam haka ne ma aka hana Allah yana cewa ku zo ku ji magana ta kuma mutane suna jin maganar shaidan kan da rana ta shi tafi yasa ranar alkiyama sai an haɗa a wuta tsaf dan wuta ya gama shiga yan aljanna sun gama shiga waɗanda za a ceta an gama ceta tsaf sai shaitan ya miƙe ya jawabi sai aka ce kai wa kai qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'adan kuma kullum kuna shi kowa ya saurara mai ihu ne mai mai kowa ya saurara kuna da wannan rana shugaba zai yi jawabi masallacin ku ku cire eh Allah ya shirye da mu haka Allah ya ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru lokacin da aka gama komai kowa ya gama shiga sai ce inna allaha wa'adakum wa'ada sai na ce bid'a Allah ya muku alƙawarin in kuka bi shi zai kai ku aljanna wa wa'adtukum wa'adan laifi akan haka ni ma kuma ne muku alƙawarin in kuka bi ni za ku shiga neman da wuta a zo a yi mishi ainihin to gashi alƙawarin kowa ya cika kuma ku ce Allah ya ji kanshi ku alƙawarin Allah ya cika da sunna ta ce kenan ni kuma ne muku alƙawari na saba muku fa akhlaftukum sai na saba muku shedan lokacin da yake kawo maka shawara yi kaza yi kaza yi kaza akwai fa'ida da kawai gari sai ka ganka a wuta kaga ya saba maka alƙawari kashe wani sai ce fala talumuni wa lumu anfusakum kada shegen da ya zarge ni kowa ya zargi kanshi har ya lissafa su ma antum bi musrikhi wa la wala wa ma ana bi musrikhikum ba za ku cire ni ba ba zan iya cire ku ba sai kuma yace lalle azzalimai a yau sun yi asara yan rediyo da jaridu da shi dama daga wuta aka halicce shi kuma ya koma wuta kai ko daga aljanna ka koma wuta kai ka ci shi asara a taho yin sallah saboda gidan dan adam na gado shine gidan uban shi aljanna nan aka halicci annabi adam aka hura mishi rai ya zauna a nan shedan ya sanadin fitowar adamu da hawwa'u abin da yake daidai akan kaddara da ta hau kan shi amma aka ce mu marmaza mu san yadda zamu ga yadda zamu koma gidanmu na gado amma sai ka ji gidajen rediyo din nan kawai gari kuma ka koma wani wuri kai asara ba su iya ja baka ci gaba ba Allah ya kiyaye yace to ka duba mu Allah ya shiryar da mu shafi na 200 da shi yasa yadda kuka san shedan yana fusgar kafirai ta hanyar su yi kafirci haka shedan yake fusgar musulmi su yi bid'a fa saniya wal 20 in ya buga ya buga ka kin shirka sai ya fusgo ka kai kai bid'a a gaba ta 20 da saboda ya san yadda shirka za ta kai ka a karkashin gaba haka ainihin bid'a za ta kai ka wuta bambanci kawai shine in ya zama wannan bid'a ta ka ba ta kai ga abin da ka zama kafiri ba wafati to shikenan ana fatan mai yiwa wata rana ka fita sanar da mutuwa shine tambayar da wani yake ran yake cewa to wai yanzu mutumin da ya kasance ya yi bid'a mutumin da ya sha giya ko ya zina ko ya ci haramun an ji cewa ya aikata haramun Fatiha to ya shi mutumin da ya bid'a shi kuma fa to me yayi shi mutumin da ya bid'a ina sakamakon shi ta a baya ina hukuncin aikin shi aikata bid'a na farko tukuna haramun ne kowace iri ko da bid'a ce da suke cewa wai bid'a makaruhiya Allah ya shirye da mu aikata bid'a kawai shi kanshi duk abin da yake bid'a haramun ne ka aikata amma sakamakon ka shine ana tashi kiyama wuta za a yi da kai Nasiruddin Al-Albani haka yake saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kullum muke fara karatu da shi anan wanda muslim da nasa'i suka ruwaito da yake cewa ainihin fa inna kulla bid'atin balala wa kulla balalatin finnari dukkan bid'a bata ce duk kuma bid'a duk bata kuma wuta za ta shi yasa ka guji bid'a ya kai musulmi sun ce maka ya kaza bid'a makaruhiya ce kace a ai ba ma yin bid'a mu kowace iri bayan addu'o'in ruku'u sannan addu'o'in da ake Allah ya shiryar da mu to kaga yana bi maka sallah gaba gaba ke to haka to gashi a ƙasa anan inda yake cewa wannan wa tasliman dinnan ko me ya kamata ka Eh, gashi inda ya kawo wannan ya ce lamba ta biyu ko ya ce aure da hufi sharhi shir'a ne littafin sharhi shir'atul muhammadiyya shi ya kawo wannan magana a shafi na 665 tamama hadisin a awwaluhu ya kawo wannan addu'a ne cikon wani hadisi wanda farkon shi shine al-mautu faza'un ma'ana tauhidi annabi ya ce mutuwa gigiki ce tana da firgitawa fa idza ra'aytumul jinazata in kuka ga gawa faqulu ku miƙe tsaye wa qulu ku faɗi wannan addu'a ba haka aka faɗa ba fa zakarahu sai ya faɗi wannan addu'a a shekul albani ya ce wala a arifu bi hadha tamam ban san wannan hadisi da wannan ciko ba cewa ku faɗi wannan addu'a wa awwaluhu amma farkon hadisin cewa mutuwa tana da gigici in kun ga gawa ku miƙe tsaye yace to wannan yana nan fil musnad a cikin musnad na imamu ahmad mujalladi na uku shafi na 317 wal baihaqi haka baihaqi ya ruwaito shi mujalladi na hudu a sunan kubra shafi na 26 min hadisi jabir wanda hadisin jabir ne wa rijaluhu thiqatu mutanen da suka rawaito wannan hadisi amintattu ne mutanen kirki wal hadisu fil amri wal ahadithu fil amri bil qiyam kafiratun wannan malam yace hadisan da ke cewa an hangi gawa a miƙe tsaye suna da yawa wa in kanat mansukha ko da yake an shafa hukuncin su farkon musulunci in ka hangi gawa aka ce ka miƙe har gawar kafiri kirista ba yahude ba ma guje annabi ya miƙe gawa ba yahude suka ce ai ba yahude ne ce ai mala'ikun da ke tare da shi na miƙewa to daga baya sai annabi ya hana miƙewa daga yanzu in ka hangi gawa in ka so ka bi su sai ka tashi ka bi su in baka so ba kana zaune su zo su wuce Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi yanka rago tsakaninka da kama sabaka bayanuhu fi mahallihi yace kamar da bayanin wannan ya gabata a wurin da ya kamata a can bayani akan miƙewa ko zama wa gawa falaisa fiha hadhihi ziyada a cikin asalin hadisin ba a samu wannan ƙarin cewa a faɗi wannan addu'a ba fadalla ala inkariha sai wannan ya nuni akan cewa wannan ziyada wannan ƙari na cewa ku faɗi wannan addu'a ha ma wa adana Allah wa rasuluhu ma zuwa ƙarshe to bid'a ce munkara ce الثالثة والستون بدعة ستين دقيقة اتباع الميت بمجمر ركا غاوا دا باكين wuta.
kan Allah a ɗauko bakin wuta ana raka gawa bakin wuta haka ice yana da ainihin wato rushe a jikin shi yana hayaki a raka gawa wai a jahiliya da suke haka suna cewa wai suna koran iskokan da ke tare da mamacin ne wai kasu bi shi kabari yayi kasa Allah wannan maguzanci ne bid'a ce almudawwana yace ka duba littafin almudawwana mujalladi na farko shafi na 170 wanzur almas'alata ar-rabi'a wa 70 yace ka duba mas'ala ta 74 a can baya mun karanto har aka ce ma kai wasiya duk abubuwan da ka san ane na bid'a kar ai maka su daga ciki har da waɗannan abubuwan zarar ka muka ji sahabban annabi suna wasiya da wannan الرابعة والستون بدعة ستين لهدو الطواف بالجنازة حول الأبرهة jani baya yin arziki a ɗauki gawa a rinka kewaya ta kewaye ana kewaye kabarin wani waliyi ko kaburbukan wasu waliyai yani abdur hasal auliya wato kaburbukan waliyai wani aka ɗauki gawa kafin a rufe ta ana ta kabarin sai a taran da bawun da ita a ta kewayawa da ita kabarin wani waliyi wannan bid'a ne ce ka duba littafin al-ibda'a shafi na 109 al'umma za su haɗu gaba ɗaya الخامسة والستون بدعة ستين دبير الطواف بها حول البيت الأتيك سبعا أدوكي غاوة أكيوة يكأبا دا إتا سوبكوي توانا بدعة ني إن كان بران كان أكتي كجي كي توافي جسان دا كي توافي كيوة يا سوبكوي كذو كتايا كي صلى ركعة ديو فنزا الله يكي صلى الله عليه وسلم شيء أبو سامة كان هذا كما كاي أمرا jama'a mun to amma gawa a ɗauke ta a kewaya a kewaya a kewaya ka'aba da ita hasu bakwai wannan bid'a ne bayanin na nan cikin littafin al-madkhal mujalladi na biyu shafi na 227 السادسة والستون بدعة ستون شدة الإعلام بالجنائز على أبواب المساجد شيلر جنائز أقوف في المسلاتي جزار أن يصلى أظهر في أميكي أتي يا جماعة أنا شهدت دكوان يا متو la'asar ma an yi haka magariba ma an yi haka haka za a yi wa- wasu su yi kwana uku wasu su yi kwana bakwai to wannan shelar mutuwa din a kofofin masallatai bid'a ne amma sanar da mutuwa domin a zo a yi wa wani sallar gawa babu laifi ko da amma shelar mutuwa yana can kabari kuma a yi ta yawo a jaridu a lasitika a gidajen rediyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan bid'a ne ka duba littafin al-madkhal mujalladi na biyu shafi na 221 zuwa 221
Allah ba irin da kuma 262 da 263 don haka wannan ya nuna 261 ne kenan 261 262 263 inji ne ya manta ya ya kuskure ya buga 221 amma 261 ya kamata ya zama asabi awas sittuna bid'a ta 67 idkhalul mayyit min babir rahmati fil ba fil masjid al aqsa a dauki gawa a kai ta masallacin qudus sai sai a shigar da ita masallacin ta kofar da ake kira babur rahma da ka ji tauhidi wa wad'uhu bainal babi was sakhara a aje wannan gawa tsakanin kofar masallacin Qudus da kuma wani dutse da ke jikin masallacin wannan bid'a ne wa jitima'u ba'dul mashayikh yaqra'una ba'd al azkar sai a samu wasu shehunnai sai su kewaye wannan gawa suna ta yi wa gawar zikirori suna ta zikirori to bid'a ne haka ba wa- aljanu ne ko الثامنة والستون بدعة ستين تقوس الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أكي غاوة ainihin wato masallaci a ajiye ta kafin a yi mata sallah a tsaya ana ta yabanta ai wannan mutumin kirki ne ya gina masallaci ya yi titi ya kai gudunmawa ya yi kaza ai ta yabanta a wannan wuri au ba da hako kuma bayan da aka yi mata sallah sai a kai ta cikin masallaci ana yabo daga cikin wa qabla raf'iha kuma ya zama kafin a ɗaga gawa a kai ta makabarta aw aqiba dafnil mayyit inda al-qabr ko kuma a tsaya ana taya ban mamaci bayan da aka gama rufe shi a yayin da kuka gama rufe mamaci jama'a Allah ya bari ana kuna gama rufe shi babu hayaniya ba wani cinkoso sai a yi marmaza a fara du'a'i Allah bane yadda Allah yake da kishin ya ga an yi wa wani sujuda jama'a mun fahimci wannan amma a gama rufe mamaci a tsaya ana jayayya a gama rufe mamaci a tsaya ana surutai a gama rufe mamaci a tsaya ana wasu zikirori da zarar an gama hadisin da al-Imam Abu Dawud ya ruwaito da isnadi sahihi annabi yace sai a ci gaba da addu'a yace domin yanzu yanzu din nan kuna tsaye akan shi a nemi shi tambaya tun kafin ku wargaje ku tafi sai saboda Allah za a tashe shi ya zauna zai ba da jawabi jama'a kayo ado ka shi yasa addu'a za a yi waɗannan wannan addu'a da ake yi a ga mamaci jama'a mutane ne sun saka harkoki a gabansu amma kamata ya in so samu a samu awa ɗaya ko awa biyu ana zaune ana yi wa mamaci addu'a a jikin makabarta a jikin kabari sai ka ce a rashin kunya za ka yi saboda yana amsa wasu tambayoyi ne waɗanda suke kwaya hudu ne tambayoyin mu'min amma kuma amsa su wallahi sai wanda Allah ya gam da katar yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya haka Allah ya ce mu'minai waɗanda suke nagari tun a nan duniya Allah yana tabbatar da bakin su su iya faɗar gaskiya wa fil akhirah hakan an je kabari wa yudillu Allahu az-zalimina ko al-kafirina kafirai ko az-zalimai sai Allah ainihin ya batar da su sai su kasa faɗi daidai kana barin wurin to a yayin da aka rufe mutum a kabari za a yi mishi tambaya menene za ka faɗa Annabi kenan da yace mu'mini waye ubangijinka me za ka faɗi game da mutumin da aka aiko muku gaya maka dan ka sa'an nan menene addininka sa'an nan wani aiki kai Nasiha ce ake muku waɗannan tambayoyin guda hudu za ka ji kamar za ka iya amsa su yanzu abubuwa suka yi ta gaya muku da kana ƙarya.
amma in aka je aka ƙure ka a kabari mala'iku ne suke maka tambaya ba kawunka bane da babanka rahamar da ya muku sai ya sa a cikin siffarsa ta mala'iku za ta zaunar da zama kai wannan rahama ta yanya ne mutane sai sun firgita ka da siffa ta tsoro za su zo haka hadisin da muka karanta nan cikin eh, nan hakamul jana'iz wanda Abu Dawud ya ruwaito haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ƴaƴan ku su daka maka tsawa sannan su yi maka tambayar da chemistry da biology in ma ka iya ba da ansa sannan su sake zuwa su sauke maka tsawa su maka tambayar a gurguje sai an ji ka amsa tukuna Allah yana saman bakwai sai ya ce bawa na yayi gaskiya ku mishi shimfiɗa aljanna shekara talatin sai ka kwanta ka wargaje gaba in ka kasa kuma duka zaka ci azaba ce ga tunan safe da yamma